بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى kace in dai an samu ma'anar da ake so don an canza lafazin suna ganin babu komai to su ne za mu karanta maganganunsu mu ji insha Allah saboda ilimin hadisi wani ilimi ne yana da matsaloli da yawa sai ka shiga ciki duk makiwaci ba zai iya yin ilimin hadisi ba sai an ɓata lokaci sai an kashe kudi sai ba abin da ba a yi a ciki sa'an nan sai kaga Allah ya masa maka iliminka albarka sai kana iya karantar da ilimin hadisi amma in ba haka ba ya kuma ya fi duwan ilimi farin jini da karbuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naddara Allahu ra'an sami maqalati wa wa'aha وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو أفقه من سامع wancan muka ce me yasa ba ku a cewa da afahul albani sahahul albani kun yi karfin hali kun yi kokari so da yawa za ku ga ya ce hadisi da ifi ne hadisi da ifi ne amma sai mu wuce ba ma cewa komai sai mun karanta shi duka inda ya ce maka wannan hadisin da ifi ne to shi abin da ya faɗa maka kenan to in ka je cikin littafan da suka yi tsawo suka tsawaita magana sai ce wannan hadisin da'ifi ne amma an rawaito shi wani wuri ta hanyar wane ta hanyar wane kuma wannan hadisin yana da yana da shawahid min hadisi wane daga wane daga wane duk baki daya to me yasa manyan malaman hadisi suke rawaito hadisi akwai cikin sanadin akwai da'ifi a ciki me yasa kuma su kawo Imam al-Bukhari banda Sahih al-Bukhari sauran littafin Khalq Af'al al-Ibad al-Arab al-Mufrad sauran littafan duka zaka cikin sanadin akwai da'ifai har Imam Malik har cikin Muwatta har menene me yasa saboda suna da ka'ida daya a cikin ilimin hadisi ku rubuta da wahala ku same shi wa nuri suka ce a'a suka ce suka ce man asnada faqad ahalaka wa man arsala faqad takaffala laka ina man asmana man asnada faqad ahalaka lokacin da zai ce haddasana fulanun an fulanin an fulanin har zuwa karshen sanadin ko da akwai zafi a ciki shi ya fita ba za a kama shi ba ko ranar lahira saboda me ya fada maka duk sunan malaman kai ma ka je ka bi su ɗaya ɗaya ka tabbatar da meye matsayinsu kaga ya fita kenan ko amma man arsala faqad takaffala laka wanda ya shafe sanadin ya faɗi kaza ya faɗi ya tsallake zai faɗa to ya ɗaukan ma nauyin cewa waɗanda aka ɗauki sunan nake su amintattu ne shine mana man asnada faqad ahalaka wa man takaff wa man arsala faqad takaffala laka an fahimci wannan to shi yasa za ga duk wani malamin hadisi har Imam al-Bukhari banda Sahih al-Bukhari sauran littattafansa ba ba masu masu riwaya raunana ana samu su raunana a ciki me yasa ya kawo su to tunda ya faɗa maka sunan shi sai kai ma ka je ka bi ka gani waɗannan da aka suka rawaito hadisin yaya suke yaya suke yaya suke bari at bari at zimmatuhu an fahimta to shi yasa muka kyale muna tafiya kafin kowanne suka ce da'ifi mun ga me aka faɗa a cikin wanda ya fiye tsawaita magana ma da wannan littafin an fahimta sai a hankali ilimin hadisi ko mustalhal hadis sai a hankali yana da yawa kuma yana da matsaloli masu wahala sa'an nan waɗanda suke cewa wannan da'ifi ne wannan da'ifi ne wannan sahihi ne wannan sahihi ne su shehul albani da sauran manyan malamai sai ce wannan hadisin da'ifi ne saboda akwai wane da wane da wane da wane a ciki to wane din nan da aka ce za'ifi ne sai ka bi duk malaman da suke magana sun tabbatar da ba'ifi ne tukun kake da hujjan ka faɗi wannan amma za ka ga mutum ɗaya wannan ya ce za a karbi hadisin shi wannan ya ce ba za a karba ba wannan ya ce sun samu mai kenan sun samu sabani sun kari juna ilimi to ba ka da hujjan da za ka yanke hukuncin da kai kake so a kai saboda su duka nuqadul hadis su kansu wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza an fahimta to shine da Sheikhul Albani yazo yayi aiki mai yayi aiki mai matukan muhimmanci to amma sai kawo mas'ala a cikin duniyar musulunci sai ce hazal hadis rawahu al-bukhari wa huwa sahihun التصحيح على البخاري رواه البخاري وهو صحيح sai malamai suna ganin shi abin ya zama musu bambarkwai kamar ya yi gwaranci ke rawahul bukhari ai an riga tun daga zamanin imamul bukhari har zuwa yau in aka ce rawahul bukhari magana ta kare ba haka bane fi sahih magana ta kare to shi sai ya ce rawahul bukhari wa huwa sahihun ma'ana ingantawansa shi yasa hadisi zama sahih ba dan buhari ya rawaito shi ba to sai malamai su wannan abin sai su ji shi bambarkwai haka sai su ji sai suka sai suna ji kaman wannan kaman gwaranci kenan yake to shine aka yi ca akan shi me ya kamata yayi in ya zama rawahu bukhari ne haka kowa ya saba tunda buhari ya rawaito shi cikin sahihin sa hadisi ne ingantacce ba shi kuma ka ce sahihi bane shine at-tashihu ala al-bukhari shine abin da ya ja mishi rigima tsakanin shi da manyan malaman duniya har wani littafi na karanta littafi na ganshi daga kasan India ko Pakistan wailaka amin ya albani suka faɗi maganganun marasa daɗi game da shi saboda yadda yake tafiya yana faɗa yana faɗa din yayi aiki babu ko shakka to amma inda ya samu matsaloli inda matsala kenan rawahul bukhari wa huwa sahih wannan kaza wannan kaza wannan kaza babu wani malami da ke mishi kwarjini ko buhari ko ko wane ne da menene to wannan sai suka ga ya saba ma yanda malamai suka saba shi yasa ya kawo mishi rigingimu da mutane aka yi ca a kan shi har ya zo ya bar duniya Allah ya ji kansa da gafara قال أخبرنا محمد ابن أحمد ابن أبي خلف قال حدثني معن عن معاوية ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة ابن الأسقى رضي الله عنه واثلة بن أسقى با صحابي بني با صحابيني قال شيئتي إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم وين كنا إن مكا كاو مكو حديثي دا معنسا to ya ishe ku ya wadatar da ku mana shi a mazhabin shi yana ganin a riwaya bil ma'ana ba shi kaliz ka ɗauku nafzin lafazin ba kaga sahabi ne yana ganin za a yi rawato hadisi da ma'ana ba lallai shi da lafazin ba to mazhabin abdullahi dan umar kuwa in ya ji manzon Allah ya faɗi magana baya ƙara harafi baya ragewa daidai abinda manzon Allah ya faɗa shi zai ce maka a'a ba haka bane sai ka rawaito yadda manzon Allah ya ce Abdullahi dan Umar kenan ko قال أخبرنا عاصم ابن يوسف قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر محمد بن سيرين إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر ويمكن الرواية بالمعنى أو باللفظ باللفظ وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر الحسن البصري كما هي حديث قدم وأخر ينا تشنز لفظ أمام أنا الأين أم فهمت؟ قال أخبرنا مسلم ابن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حازم قال كان الحسن يحدث بالحديث الأصل واحد والكلام مختلف alhassan albasri in zai hadisi ce magana ɗaya ce amma me wal kalamu mukhtalifun zai ma'anan ɗaya ce amma lafazin ya cancanza mana yujizu riwayata bil ma'ana kenan قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن محمد بن علي بن الحسين قال يتي حدث عبيد بن عمير عبد الله بن عمر ونيزو يما عبد الله بن عمر حديثي رضي الله عنه قال سيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda zai karanta hadisi wanda zai karanta mishi hadisin shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mathalul munafiqi mathalu shati baina ar-rabbadaini wai kaga misalin munafiki kaman akuya ce ɗaya a cikin garke ko a cikin timakai da yawa aw bainal ghanamaini fa qala ibn umara la yace ba haka bane inna ma qala kaza wa kaza ya ce a ga yadda manzon Allah ya faɗa ƙala ya ce wa kana ibn umara idza sami annabiyya sallallahu alaihi wasallama lam yazid fihi wa lam yanqus minhu shi baya dala riwaya bil ma'ana kenan la budda min al lafz wal ma'ana wa lam yujawizhu wa lam yuqassir anhu Abdullahi dan Umar kenan yadda lafazin ya zo da ma'ana haka za ka kawo ba za ka canza lafazin ba ka ce tun da ma'ana ɗaya ne ba a Abdullahi dan Umar shi baya yadda da wannan قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علي عن ابن عون قال كان الشعبي والنخعي والحسن يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا وان لوكتي سفري كذا wani lokaci su kaza amma ma'anan ɗaya fa zakartu zalika li muhammad ibn sirin sai na je na fada ma muhammad ibn sirin na ce ga abin da suke yi su fada wani lokaci ka haka wani lokaci su fada haka fa qala sai ce amma innahum law haddathu bihi kama sami'u kana khairan lahum yace da sun yi hadisin yanda suka jiyo da yafi musu alkhairi amma bai hana a rawaito da ma'ana ba kenan ko قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا الصام عن الأعمش عن عمارة بن أمير عن أبي معمر قال إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت yace ina jin mai riwaya wanda zai karanta da ni hadisi yana karanta sai lahani ni na san wannan lahani ne amma tun da haka aka karantar da ni ni ma haka zan karanta ba zan canza komai ba daga wannan mazhabin shi ya yi tsanani kenan a cikin riwaya bin lafz wal ma'ana babun fi fadlil ilmi wal alimi babin da ya zo na bayanin falalan da ke cin ilimi da malami malami al'alim shine malami kenan ko قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسر قال يتي رأى مجاهد طاووسا في المنام مجاهد يا مفركي يا طاووس أتكم بتشي كأنه في الكعبة يصلي متقنئا كمن ينا تكن كعبة ينا صلى يعرف فسكسا والنبي صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة منظر الله كنا كان كوفر كعبة فقال له سي منظر الله صلى الله عليه وسلم فقال مسا أتكين بچن دسي روايتوا يا عبد الله اكشف قناعك وأظهر قراءتك كي عبد الله كي كواي أبنك كرفي فسكك سأنك بيّن كراتنك تو wannan da suka yi mafarki a ciki shi mai قال فكأنه عبره على العلم sai fassara wannan mafarkin cewa ilimi ne fambasata ba da zalika fil hadis sai ya shagala yana ta karanta ilimin hadisi yana ta koyon ilimin hadisi wannan mafarki ne suka ce sun gani قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن يمان عن أبي ثوبان عن أبيه عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال سيدنا كعب يتي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا أو متعلم إلا متع... متعلم خير أو متعلم خيرا أو مؤلمه duk wannan rayuwar duniya a duniya mal'unatu Allah an ce ta wa mal'unun ma fiha kuma Allah an ce abin da ke duniya sai mai karatu da mai karantarwa قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عن بحير عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال annasu alimun wa muta'allimun mutane baki daya ko malami ko mai koyon ilimi wa ma baina zalika hamajun la khaira fihi abinda yake tsakanin haka ba malami ba ba mai koyon ilimi ba hamaj alhamaj shine wauta la khaira fihi ma'ana abun din dai ba malami ba ko mai koyon ilimi ba to wannan wauta ne menene ba la khaira fihi قال أخبرنا بشر ابن الحكم قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن هشام عن الحسن قال كانوا يقولون yace da sun kasance malamai suna fadar cewa mautul alimi sulmatun fil islami la yasudduha shay'un makhtalafa al-layl wan nahar mautul alimi wai mutuwan malami sulmatun fil islam ai tawaya ne a cikin musulunci sulmatun ai naqsun fil islam la yasudduha shay'un ma ikhtalafa layl wan nahar babu abinda zai toshe wannan tawayar har ana da kasa قال أخبرنا يوسف ابن موسى قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أنبأنا محمد بن الحسن الصنعاني قال حدثنا منذر هو ابن النعمان عن وهب بن منبه قال مجلس مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة وهب دم منبه يتي مجلسي da za a zauna ana tattauna ilimi awa ɗaya ko awa biyu ya fi mini alkhairi da yin sallah awa ɗaya ko awa biyu a yuni ana karatu ya fi mishi ilimi da a wuni ana sallah me yasa saboda sallah da kake yi naf'uhu la ya ta'addaka ladan sallan kai zaka samu abinka amma karantar da ilimi fa sai ya ce la'alla ahadahum yasma'ul kalimata fayantafi biha sanatan aw ma bakiya min umurihi in kai sallah lada zaka samu komai yawan ladan karantarwa kuwa wani zai ji abu wani zai ji wata kalma ya gyara addinin shi wani zai ji kalma ya gyara addinin shi ila yawmil qiyama to shi yasa ma ta'adda ila akthar min maf'ulin aula mimma yata'adda ila maf'ulin wahidin mafhum wannan sallar ladan kansa ladan za a zai samu shi zai samu ladan amma mai karantarwa fa fahimtar da mutane mutane sun karu sun karu ilimi a wajen shi wannan ya gyara addinin shi wannan ya gyara sallah wannan ya gyara azumi wannan ya gyara zakka wannan ya gyara zamantakewarsa wannan ya zage wa'annan duk ana bashi lada su ma sun sun karu a cikin addinin su to shi yasa suka ce tattauna maganar ilimi yafi yin sallah saboda me saboda sallah sallan nafila suke nufi don an ce majalin aka sallan farilla ai sannu ne asuba azhar la'asar magruba isha ba su kenan ba to abin da ya wannan ci wannan nafila ce ko ramuwa ba haka bane ba suna nufin yin sallar nafila yin azumin nafila yin menene da min nafila abin da yafi shine a yada ilimi قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال قال سفيان ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به خيرا yace ban san wani aiki da ya fi neman ilimi ba da kiyaye ilimi ga wanda Allah ya nufe shi da alkhairi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa qala qala al-hasan ibn salih إن الناس لا يحتاجون إلى هذا العلم في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم yace mutane suna tsananin bukatan ilimi a cikin addininsu kamar yadda suke tsananin bukatan abinci a cikin rayuwarsu rayuwa ba ta tafiya sai da abinci to haka rayuwa na addini kuma ba za ta tafi ba sai da ilimi in ba ilimi in ba ilimi to ma'ana me kenan za a yi barna za a yi don jahilci shine ake ce ma duhu ba haka bane ba ilimi kuma shine mai haske to duk sa'an da mutum ya samu kanshi cikin duhu to barna zai yi kana zaune gidanka da ɗakinka da falo da komai kai ke ciki kana kai kawo da safe zuwa yamma za ka je ka dawo sau dubu sai dare ya zo kana so ka kwanta ka yi bacci sai ka kashe fitilun dukka ka kwanta kana bacci sai ka tashi kana so ka sha ruwa ko ka je ka zagaya to kana tashi ba fitila ne an ɗauke nefa ko kai ka kashe ba fitila to sai ka yi lalabe ka je ka kai inda za ka kunna fitilar in ba haka ba yadda ka saba da rana ka je ka dawo ba za ka iya ba sai kana lalabe don kada ka je ka bugi abin da ka fi shi karfi ka barnatar da shi ko ka ci karo da abin da ya fi karfinka ya karya ma ya barnatar da kai to sai ka samu fitila haske in ka samu haske to sai ka ka tafi inda kake so ka je ka dawo ba lalame amma matukan yasa ba wajen ce lalame a cikin duhu ba haka bane ba matukan cikin duhu ne ba za ka ce to ai daki na ne ina ta kai kawo tun da zuwa me zai hana ko kana so ka gwada yau da daddare ka gani da an ɗauke wutan shikenan sai ka fara dabaru ba za ka iya yin sauri ba saboda me abubuwan da ke cikin ɗakin ko kai karo da abin da ka fi karfin shi sai ka barnatar da shi gilasi ne ya fashe kaza ne ya fashe ba haka bane ba ko ka ci karo da abin da ya fi karfin ka ya barnatar da kafan ka ya fasa ma ya karya ma kafa ya jima ciwo an fahimta to shi yasa komai cikin duhu baya tafiya sai da haske ilimi shine haske قال أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يتي تعلموا قبل أن يقبض العلم كنيمي إلمي كافٍ أدوك إلمي فإن قبض العلم qabdul ulama'i ai ɗauke ilimi shine ɗauke malami malami ya mutu ilimin shi ya tafi kenan wa innamal alim wa innal alima wal muta'allima fil ajri sawa'un al alima wal muta'allim fil ajri sawa'un malami da almajiri ɗalibi a cikin lada daidai suke daidaiton ina cikin me yake daidai din in malami ya samu lada ɗari almajirinsa shi ma zai samu lada ɗari shi ne daidaiton koko a'a daidai ne yadda malam ya cancanci a bashi lada don yana karantarwa haka ɗalibi ya cancanci a bashi lada don yana karatu wannan ne fi saboda me saboda karatun da yake yi ɗin ba ba ya ce ba don mai koyo ba da gwani ya yi mai ya kare ba don mai koyo ba da gwani ya kare in ba in ba aje ana koya ba gwani ya zo ya mutu sai mai to shi yasa shi ma karatun da yake yi dan gobe je karantar ne shi ma za a ba shi lada an fahimta ko dai ka ce daidai wa daida malam zai samu lada dubu almajiri zai samu lada dubu daidai wa daida kenan ko ko a'a daidai ne a cikin haƙƙin samun lada amma ba lallai ne ya zama malam ya samu goma almajiri ya samu goma ba an fahimta me yasa ba a ce ladan su duk daidai ne ba wannan goma wannan goma ba eh shi ma aikin da yake na koya eh ba kowanne ne yake shan ruwa ba wani yana zaune shi ma ba ya shan ruwa duk ba nan yake ba a lokacin da duk ba wannan bane kun manta mun wuce shi ba da jimawa ba aikin malami ya ta'adda ila maf'ulai ila sahibi ila talibi almajirin kuma da yake dauka fa shi kadai yake fa'idantuwa sai ran da yazo ya kai shi ma zai zauna yayi me ya karanta قال أخبرنا هارون ابن معاوية عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله الخراساني عن الضحاك وشكن في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون إنا معنى ونن قال حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها ولكن كونوا ربانيين كزموا ربانيين su wane ne rabbaniyai malamai masu aiki da ilimi masu tarbiyyantar da mutane akan addini bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda abinda kuka kasance kuna karantar da littafi wa bima kuntum tadrusuna da abinda kuka kasance kuna karantarwa kuna karantawa qala mai riwaya ce dhahak yace حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها للين حكيني أكن دوان دي كرنت القرآن يزمو فقيه وعايز يفتد وانا مغانا ميه يسا ميه يسا سيكو يشيرونا كلونا ايه kowa yana so ya ji nawa ana ji afala ya tadabbaruna alqur'ana afala kaza kaza akaza kaza alqur'ani ku yi tadabburi ku yi menene da menene ba haka yake fada ba to mu kuma muka ce at-ta'aqqul wa ta'ammul wa tafakkur wa tadabbur summa at-tafaqquh ma'ana in ka karanta alqur'ani ka tsallake wa'annan baki ɗaya to me zai hana ka zama faqihi afala ya tadabbaruna alqur'an am ala qulubin akfaluha إن في ذلك الآن لقوم يتفكرون لقوم يعقلون لقوم ما هكا بني با يفقهون أي شيء كرشي شيء كرشي إنك كاو يفقهون تندق فرقكم تو مسألة تاسعة ننكينا cewa ya yi haƙƙun ala kulluman ala kulli man qara alqur'ana an yakuna faqihan to shi yasa wannan magana tasa me yasa ya fade ta yaya za mu yi mu kare shi shi ne muka ce ai karatun alkur'ani ana son mai ciki ana son tadabburi ana son tafakkuri ana son to duk sa'an da mutum ya kai wa'annan matsaloli dole ya zama faqihi ke ba haka bane ba magana ta fita goma ta fita ba eh قال أخبرنا هارون ابن معاوية عن حفص عن أشعث بن سوار عن الحسن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار قال الحكماء والعلماء لولا ينهاهم الربانيون والأحبار شيني شي فسر سو ربانيون والأحبار شي الحكماء والعلماء ما لمي ما سحكمة وند سكسر عند أكي أجي أب yaya al'amari yake an fahimta قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن عطاء بن ابن السائب عن سعيد بن جبير قال كونوا ربانيين آل إمران قال علماء فقهاء أنا جن تفسيري قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر وأنا علم ينا بكاتا متاكي يراو كي شرو كشورارا ما قبني با سأل نمي إن كجي كحدتي سأل نكي أيكي دشي سأل نكي ككرنتر an fahimta ga matakan awwalul ilmi al-istima' thumma al-fahm thumma al-hifz thumma al-amal thumma an-nashr sai kai wa'annan matakai bayan ka ji ka shaurara kai karatu ka haddace kai kai sai kai aiki da shi in kai aiki da shi sai ka je ka karantar eh sai ka karanta in baka karantar ba ya zama mai kenan ya zama kaman tsakanin manzanci da annabtaka kenan annabi shine aka bashi shari'a ya je ya aiki da shi manzo kuma shine aka bashi shari'a ya je ya isar wanne ne yafi daraja ar-rasul kenan قال وأخبرني أحمد ابن محمد أبو عبد الله عن سفيان بن عيينة قال يتي سفيان بن عيينة يتي أجهل الناس من ترك ما يعلم wanda ya fi kowa jahilci shine wanda ya bar abin da ya sani yana sani yake aiki da shi wa a'lamun nasi man amila bima ya'lamu wanda ya fi kowa ilimi kuma wanda ya aiki da abin da ya sani wa afdalun nasi akhsha'uhum lillahi azza wa jalla fiyayyin mutane kuma wanda yafi kowa tsoron Allah inna akramakum inda Allahi atqakum wannan maganar manya-manyan tabi'ai kenan da sahabbai sahabban manzon Allah da tabi'ai su ne suke fitowa da waɗannan manya-manyan maganganu to she saura da ni da kai da su da ita su mu ma mu girmama waɗannan maganganu mu girmama su duk abin da ka ga ana yi kasashen duniyan nan duk baki ɗaya magabatansu ne suka yi abubuwa suka tabbatar shi suka ɗauka suna aiki da shi eh za a je a yi shari'a za a je kotu sai a yi tunanin shekara ɗari baya an yi zartar da hukunci wane ya yi kaza wane ya ce kaza wane ya tabbatar da kaza wallahi shari'ar suke nan da suke ɗauki suna aiki da shi a'a a'a shari'a su kenan da suke girmamawa akan haka za a ɗaura mutum za a krace mutum za a duk abin da za a yi za a yi magabatansu ne shi a ce an je an bincika an duba an gani shekaru kaza da suka wuce an yi shari'a wane ya ce wane ya zartar da hukunci kaza wane nan ba manzo bane ba sahabi bane ba tabi'i bane amma su ne magabatansu kuma su suna girmama magabatansu suna aiki da abin da su tsara musu suka tabbatar musu da saura ni da kai da shi da ita da su da mu mu ma mu girmama magabatanmu tun daga sahabban manzon Allah zuwa tabi'ai tabi'u tabi'ina zuwa manyan malamai su imam malik imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal imam shafi'i ibrahim an-naha'i ibn jarir at-tabari ibn manya manyan malamai suka sadaukar da rayuwarsu suka yi karatu Allah ya fahimtar da su suka zo suka zuba duk cikin littattafai da muke ake karantawa kuma suka tabbatar da wannan a aikace to amma kai sai ka take shi ka wuce ka take shi ka wuce sai kuma ka je kana neman rayuwa inda babu ita za ka taba samun lafiya ba za ka taba samun lafiya ba ba za ka taba samun lafiya ba an fahimta hmm. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد هو ابن أبي أنيسة أو أنيسة أبي أنيسة أو أنيسة أبي أنيسة عن سيار عن الحسن قال يتي عن الحسن وانين الحسن الحسن البصري حسن البصري منين تابعيني daga الصحابي sai kuma cikin manyan tabi'ai kuma alhassan albasari kowa ya san shi da ilimi da tsoron Allah saboda ilimin shi da tsoron Allah sa da kiyayewarsa da yawa sufaye suna danganta kan zuwa alhassan albasari eh saboda tasawufanci su irin wannan sufanci su ba tasawufanci ba ne na tsoron Allah ne an fahimta to shi ya ce mai manhumani la yashba'ani منهومان لا يشبعان ما من هو المنهوم النهم النهم شيء مي eh cikin me ciki guda biyu la yashba'ani la la la masu mahandama guda biyu masu haddama masu jin yunwa masu zara masu guda biyu ba za su taba koshi ba su wane ne manhumun fil ilmi mai hadama mahandamin ilimi mai neman ilimi la ya shiba'u minhu ba zai koshi ba kullum ilimin yake har ran da za a sa shi kabari kullun neman ilimi yake har ran da zai mutu malami shine kadai ake bukatar sa har ran da zai mutu amma duk wani abu da ka sani kafin ya mutu zai zo ya yi expire zai zo ba a bukatar shi mai siyasa ne dan siyasa ne mai mulki ne mai kudi ne mai menene da menene da menene malami shine kullun za a zo a dauki karatu har rana ɗaya a zo a ce da su a zo a ce ya mutu mana ana bukatar shi kenan har ya mutu amma in ba shi ba duk wani wanda ka sani za a zo zai gaji da mutane za a gaji da shi malami zai ta ba da abin da yake da shi har ya mutu bai kare ba mai kuɗi kon ya bayar ɗaya biyu gobe uku na uku ka zo sai ya yi mai mai mulki sai ya yi mai ɗan siyasa sai ya yi mai sai ya ɓata ransa to shi yasa aka ce mai neman ilimi baya ƙoshi to ba nan matsalar take ba manhuman fi duniya la yashba'u da wanda kuma mai mai mai handaman duniya mai tara kuɗi mai mulki mai siyasa mai mai duk abin da kake inda duniya kake magana tana da hatsari a mai da hankali a kai duk abin da kake in neman ilimi kake yi saboda Allah saboda ka yada addinin Allah baka koshi kuma kullum Allah yana ƙara maka mai neman duniya shi ma baya koshi to me zai faru tsakaninsu ga abin da aka ce ko la ya shi ba'u minha to sai aka ce faman takun al-akhiratu hammahu wa bathahu wa sadamahu wanda yake lahira ne abin da ya dame shi inna ma ashku basi wa huzni duk a wanda yake lahira ya dame ka tunaninka lahira abinda ke damun ka shine lahira abinda kake tsananin son ka ka samu shine lahira shine sadamu kenan mo yakfi Allahu dai'atahu dai'atuka hanyar cin abincin ka shine dai'atuka sai Allah ya sa maka albarka a ciki kana rayuwa ba ka da kuɗi amma ana ganin kana da kuɗi wa ya ji'alu ghinahu fi qalbihi sai kuma Allah ya sa wadatarsa a cikin zuciyarsa in Allah ya saka maka wadatarka a cikin zuciyarka ka samu wadar zuci kenan ba ruwanka da wani abin da baka samu ba ka riga ya ka dawo ka karanta lahallari tasihu imanihi abin da baka samu ba zaka ce haka Allah ya ga dama da Allah yana so in samu zai bani ne da Allah ya bani lafiya rokarsa nayi da Allah ya sa na zama musulmi mana azumi na yi kwana nawa sallar nafila na aka bani ganin daman Allah ne to yau Allah bai ga dama ya bani kudi ba sai in ja da Allah sai in ja da Allah ba za ka ja da Allah ba haka Allah ya ga dama tunda ba lalaci kake ba ba zaman kashe wando kake ba yadda ake yi duk a samu abu kana yi sai rana da Allah bai ga dama ba in ka samu ka cika gode in baka samu ba ka yi me duk wanda al'amarin shi shine lahira abinda Allah zai mishi kenan shi Allah ya sa wadatar shi a cikin zuciyarsa hanyar cin abincinka Allah ya gyara maka ya sa maka albarka an fahimta wa man takuni dunya hammahu wa bathahu wa sadamahu yufshi Allah alaihi dhai'atahu wanda yake duniya kadai ya sa gaba to hanyar cin abincin ma da siyasar sai Allah ya tarwatsa maka shi ya rikita maka hanyar ya rikita maka ita ba ka da yadda za ka yi ka kasa gano kan matsalolin duk abin da Allah ya baka ba za ka gone ba tunda baka gamsu ba baka koshi ba to sa'an nan kuma ce mai wa yaj'alu faqrahu bayna ainihi sai Allah ya saka masa talaucinsa gabanin idanunsa bayna ainihi kullun ya fita talauci yake gani ba zai ga wadata ba kudin da ya samu din da wanda ya noma ya sana'a da wanda ya karba da wanda ya menene ya je ya kai su banki ko ya kai kasan waje ko ya binne ya gama da su wani yake nema wa'annan duk sun ya gama da su kenan wani yake nema tunda wani yake nema din Allah ya sa mishi talauci shi a gaban talauci yake gani kai kuma Allah ya sa maka wadatanka a cikin zuciyarka wadan zuci duk sa'an da Allah ya ma arziki ka samu wadar zuci kafi kowa arziki kafi kowa kwanciyar hankali kafi kowa samun zaman lafiya shine wadar zuci kenan wadata a zuciyarka wannan maganganu ba wasa ba ba maganganu ne na wasa ba fa ثم لا يشبه إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا kullun cikin talauci yake kullun cikin talauci yake ya tara dukiyar fiye da yadda zai yake bukata yana nema har gobe ya samu mulkin yana neman mulkin har gobe ya samu abin da yake so baya ganin wanda ya samu abin da bai samu ba yake nema to kaga Allah ya kyale shi da wahala kenan a duniya to haka zai ta yi har la yusbihu illa faqiran wa la yumsi illa faqiran to duk wanda ya sa duniya gaba wallahi haka zaka ganshi قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو عميس عن عون قال قال عبد الله رضي الله عنه منهومان لا يشبعان صاحب علم وصاحب العلم وصاحب الدنيا malami da mai neman duniya ɗan duniya kenan wala yastawiya ni ba za su taba yin daidai ba har abada amma sahibul ilmi amma kaga malami mai tsoron Allah mai yada addinin Allah fayazdadu ridan lirrahman sai ta samun samun yana ƙara samun yadda da abinda Allah ya hukunta wa amma sahibud dunya fayatamada fi tughyan amma wanda yake duniya ce ke gaban shi kullun cikin tughya cikin cikin keta haddi cikin barna cikin zahalunci cikin menene abinda ke gaban shi kenan in bai ba ba zai ji daɗi ba duk dukiyar da ya tara in ya ga kuma miliyan ɗaya ko dubu ɗari in ba zalinta wannan kuɗin ya ba yana ganin ba zai wadatu ba to wayannan da ka tara fa wannan kuma ba nashi bane na magana ne ثم قرأ عبد الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى قال وقال الآخر إنما يخشى الله من عباده al'ulama'u ai an ji yadda tsarin rayuwa take ko? قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم ابن مختار قال حدثنا عنبسة عنبسة ابن الأزهر عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما يخشى الله من عباده العلماء قال من يخشى الله وهو عالم wanda ke tsoron Allah tume shi malami ne قال أخبرنا إسماعيل بن عبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من هومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني قال حدثنا ربيعة ابن يزيد قال سمعت واثلة بن الأسقى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظر الله صلى الله عليه وسلم يجي من طلب العلم فأدركه wanda ya nemi ilimi kuma Allah ya ga dama ya bashi ilimin kana lahu kiflani min al-ajri yana da lada rabo biyu na lada fa in lam yudrikuhu in kuma yana ta fama yana karatun Allah bai hore masa ba kana lahu kiflun min al-ajri yana da lada daya rabo rabo daya kenan قال أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عوف عن عباس العمي قال بلغني أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه yace na samu labari annabi dauda ya kasance yana addu'a yana cewa subhanaka allahumma subhanaka allahumma anta rabbi ta'alaita fawqa arshik waj'alta khashyataka ala man fis samawati wal ardi fa aqrabu khalqika minka manzilatan أشدهم لك خشية وما علم من لم يخشك وما حكمة من لم يطيل أمرك ومي علم وند به سورة الله با مي علم وند بايا جن سورة الله مي حكمة سا مي كده شي دو وند بايا جن سورة الله مي علم سا باشي ده علمي كده an ji addu'a ko subhanaka allahumma at-tasbih tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na ta'alaita fawqa arshika kai ta'alaita fawqa arshik saman al'arshinka waja'alta khashyataka ala man fis samawati wal ard kuma ka saka tsoronka akan halittar da ke sama da kasa sai sun ji tsoronka suke sannan su zamo yardaju a wajenka fa aqrabu khalqika minka manzilatan ashaddahum laka khashya cikin wannan bayin naka wanda yafi kusanci da kai yafi samun daukaka a wajenka shine wanda yafi tsoronka wa ma ilmu man lam yakhshaka wanda duk bai ji tsoronka me ilimin sa in ya haddace ilimin duniya duka jahili ne wa ma hikmatu man lam yuti amraka ina hikiman wanda baya bin a umurninka ba ba shi da hikima kenan mana hikima shine bin umurnin Allah mana ilimi kuma shine jin tsoron Allah قال أخبرنا المعلى ابن عسل قال حدثنا سلام هو سلام أو سلام سلام بتشديد اللام حدثنا سلام هو ابن أبي مطيع قال سمعت أبا هزهاز يحدث عن الضحاك قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقد عالما أو متعلما ولا خير فيما سواهما ka zama cikin mai karantarwa ko mai koyon ilimi babu alkhairi tsakanin kai ba malami ba kai ba mai neman ilimi ba ai mun karanta wancan sati ko zama kake yi ko zama kai kana jin ana karatu kai ma kana cikin mai dalibai قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال أنبأ الوليد بن سليمان عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا الله يسوك الله يكاري الله يكيعي فتن تنوزا سزو يصبح المؤمن الرجل فيها مؤمنا mutum zai waye gari yana mumini kan yamma ya yi ridda ya kafirci wa yumsi kafiran illa man ahayahu Allah bil ilmi sai wanda Allah ya raya shi da ilimi ba darajar ilimi ba kenan قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني هارون ابن رئاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول اغد عالما أو متعلما ولا تغد فيما بين ذلك فإن ما بين ذلك جاهل ko ka zama mai karantarwa ko mai koyi ilimi in ba mai karantarwa ba mai koyi ilimi to ka zama jahili kenan wa inna mala'ikata tabsutu ajnihataha lirrajuli gada yabtaghi ilma min ar-ridai bima yasna'u ce mala'iku suna sautar da fikafikansu saboda girmama dalibin ilimi قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutane guda biyu da suka kasance a cikin bani Isra'ila ahaduhuma kana aliman yusalli al-maktuba dayan su malami ne yana sallan farilla guda biyar thumma yajlisu fa yuallimu an-nasa al-khaira ni sallah asuba ya zauna ya karantar da ilimi a zahar da asar magarba isha wal akharu yasumu an-nahara wa yaqumu al-layla ayyuhuma afdalu dayan kuma shi yana azumi ne dare sallah har gari ya waye kullum kuma azumin nafila wanne ne yafi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fadlu hadha al-alim alladhi yusalli al-maktuba thumma yajlisu fayuallimu an-nasa al-khayra على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم رجلا wanda yake yin sallar farilla kadai ya zauna yana karantar da ilimi ya fi wanda ke yin yake azumin nafila yake sallan dare nafila قال أخبرنا الحسن بن ربيع عن عبد الله بن عبيد الله عن الحسن ابن ذكوان عن ابن سيرين قال يجي دخلت المسجد ناشق مسلاتي فإذا الأسود بن سريع يقص وهمير بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد شيء سامو wannan manyan malamai guda biyu wannan yana kawo kissoshi ai kaza kaza kaza kaza kaza yana kawo labarai wannan kuma yana zaune wani yana zaune yana karantar da ilimi famayyaltu ila ayyihima ajlis mayyaltu ina taraddudi ina zan shiga ga wannan nayi ga wannan nayi to ina zan je an fahimta fana astu fa atani atin fa qala ina cikin wannan tunanin sai gengedi ya zo ya kama ni gengedi ya kama ni bacci kenan sai na ji ana magana a cikin bacci din fa qala mayyalta ila ayyihima tajlis kana tunanin ina zaka zauna ne إن شئت أريتك مكان جبرائيل عليه السلام من حميد بن عبد الرحمن إن كان سوزن نونا مكا عند جبريل يكي زوني أما جلس حميد بن عبد الرحمن وان يكي مي يكي كلمة تروى قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء ابن حيوى عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق لا كسنتنا زوني أبو الدرداء في مسلاة دمشق فأتاه رجل فقال سيوانا متين يزويتي يا أبا الدرداء إني أتيتك من المدينة من, من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم نينا تهوني فدق مدينة النبي لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم saboda wani hadisi da na ji labarin an ce kai ke karantar da shi daga manzon Allah kai karbaito shi ka jiyo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala fama jaa bika tijaratu ba kasuwanci ne kawo ka ba qala la yace a a qala wala jaa bika ghayruhu ba wani abu ne daban ya kawo ka ba sai dai dan ka ji wannan hadisin qala la ba abin da ya kawo ni sai dai in ji wannan hadisi ba ta na yanayi kasuwanci ko don wani abu ba qala sai ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allah bihi tariqan min turukil janna duk wanda ya shiga hanyar da yake neman ilimi sai Allah ya hore masa ya sauke masa hanyar shiga aljanna وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم لتستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء طالب العلم كنا هل السماء كسر حق كيف أشكي رواسنا يوم مش غفرة وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم فلا لا سكان مالمي دوندك إبادة malami wanda yake kulawa da farillan shi ya shagala da ilmantarwa da wanda yake shi ibada yake ya farilla yana na filfili sai ce malami ya fi daraja da ɗaukaka innal ulama hum warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman annaba kuma basu gadar da dinari ba ko basu gadar da kuɗi ba wa innama warrasu al-ilma sun gadar da ilimi ne faman akhadha bihi akhadha bi hazzihi aw bi hazzin wafir wanda ya dauki ilimi shiga ilimi ya samu rabon shi cikin gadon annabawa lokaci ya cika na me to haka ilimi yake ai haka ilimi yake mantuwa ne ake yi da sakamako mantuwa ne ake yi ka san mantuwa da sakamako abinda ke ba mutum karfin hali yana saba wa Allah baya tunanin azaban da za a yi mishi ne eh baya tunane baya ganin azaban da ake mishi ne da za a yi mishi ne malamai suka fi misali suka ce a kawo mutum ɗaya wanda ya fi kowa sha'awar mace da jaraba da komai a tattara sha'awar maza duk a zuba mashi a nemo mace wacce ta fi kowa kyau a kawo mishi a ce ga ɗakin nan ka shiga dukkan abin da kaga dama sana bude wata kofar kaga wutan nan kana gamawa ciki za a saka ka daga masana'antar karafai a sharada wurin narka karfe ana saka mutum mai zai zamo narkewa zai ga sha'awa ga komai an nuna mishi amma aka nuna mishi kana gamawa ga inda za ka shiga sha'awar ba za ta shi ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم